بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤثر اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Ibrahim ta yau za ta yi magana ne da yadda Allah subhanahu wata'ala akan ɗan kasuwa na gari a mahanga ta addinin musulunci. Duba tana farawa da kamar haka. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halatta yin da siyarwa kuma ya haramta riba. Wanda yake faɗa a cikin littafinsa yake cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah maɗaukacin sarki ya halatta muku siye da siyarwa ya haramta muku. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen abin halitta shugabanmu masoyinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah kai wa al'umma ta albarka cikin sammakon da suke yi. Ina addinin musulunci ba a san in kana sana'a ka zauna a gida sai karfe tara ka fita na ka ji ma addu'an da annabi yake yi masu sammako ya ma addu'a kai da kake kwantawa sai karfe tara karfe goma ka je wurin aiki ta fita daga cikin wannan addu'a saboda haka a gyara ne bawo ban ta suka cewa bayan haka ya ku yan uwana musulmi ina ma kaina wasu ci da ku da kuke sauraron mari dai wannan gaban da dukkanin mu tsoron Allah subhanahu wataala a koye ko ko a sarari wanda yake faɗa a cikin littafin sa yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin abin da yake yi Allah subhanahu wataala zai ba shi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ya azurta shi ta inda bai taɓa tunani ba ya ku yan a cikin musulunci mu sani lalle Allah madaukakin sarki ya siffanta mana ɗan kasuwa na gari a cikin alkur'ani mai girma kenan da ni da kai har ma da ita take sauraron mu sai mu saurara mu ji muna daga cikin su ko ba mu in muna ciki mu gyara mu ƙara rikewa in ba ma ciki to sai fa mu ƙara gyarawa ko mu je mu gyaro abubuwan da muke yi mu roƙi Allah subhanahu wataala ya yafe mana kuma mu gyara Allah yake faɗa cikin alƙur'ani mai girma yake cewa fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar ma'ana wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin wasu ɗakuna wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a rika ɗaga ambatan sunansa sai na masallaci ke da wuraren da ake yin ibada Allah yana san a rika yin zikirinsa karkashe bid'a ne a'a Allah ne ya ce a masallaci a rika ambatansa a rika yin zikir yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal wanda za a rika yi masa wannan tasbihi safe da kuma marici su wane ne za su yi wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce rijal su ne mazaji wanda wayannan mazajen la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah ye da siyarwa baya hana su ambatan Allah kaka ce ayi nan zikrillah ana magana sallah ne a'a zikirin ake magana a nan na farko wala bay'un an zikrillah sai Allah ya ƙara fito da shi fili ya ce wa iqamis salah siye da siyarwa baya hana su yin sallah a cikin jami'i ya kai dan uwana da kake cewa ba za ka je sallah ba a cikin jami'i saboda in ka je sallah a cikin jami'i wai kasuwancin ka zai rufe ka zai kubce maka kuskure ne wannan ka san da yawa daga cikin mutane wai sai suke zuwa sallah saboda dan uwansu wanda ke kusa da su wai ya je sallah sai su dan tsaya in an zo neman dan kusa da su ya je sallah shi sai a shiga rumfan shi wannan sabon Allah ne dan uwana ka yi imani ka yadda cewa duk inda kake Allah subhanahu wata'ala sai ya koro maka rabanka ba ka ganin masu sai da kayan miya yadda suke a kasuwa ga su nan kowa ya jera nashi kuma kowa Allah ne zai kawo masa rabansa kai ma ka yadda cewa Allah ne zai kawo maka rabanka in lokacin ibada ya yi ka haƙura ka je kai ibadan nan dama domin ibadan aka halicce ka Allah ya faɗa a cikin surar da kan haddace tun kana yaro cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba a halarci mutane da aljanai ba don su yi komai sai don su bauta wa Allah shi ne abin da ake bukata shi kenan daga sun yi sallah shi kenan kuma Allah ya ce a'a wa ita zaka da kuma ba da zakka ina kake kai da kake cewa ba za ka ba da zakka ba malamai ne ke muku wa yau ƙarya kake yi Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani cewa idan dukiyanka ya kai nisabi ka ɗauka ka baiwa waɗanda ba su kai ka ƙarfi ba. ‘Yan uwana wannan zakan fa, kowace naira dubu ɗaya, naira ashirin da biyar ne za ka bayar. Saboda haka zakan naira miliyan ɗaya gaba ɗayanta, naira dubu ashirin da biyar ne. Don ka ɗauki naira dubu ashirin da biyar ka ba wannan talakan na unguwanku sai ka ce ka yi baƙin ciki, ka yi asara, har yana faɗa yana cewa wai malamai ne ke ma masu kuɗi wayo waye gaya maka malamai suna da lokacin masu kuɗi Allah ne ya faɗa shi yasa ake gaya wa masu kuɗin su ji tsoron Allah domin tashin hankalin da ke cikin rashin ba da zakkan ya fi maka ka askai asarar duniya gaba ɗayanta domin Allah subhanahu wata'ala da ya tashi yin magana kan wa'inda suke kin ba da zakka sai ya ce fawailul lil mushrikin kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai to dama mu kuma musulunci mun riga mun san mushrikai dama wuta za su sai hankalin musulmai ya tashi ce wato wani mushrikai ne sai Allah ya ce alladina la yutuna zakata su ne wa'inda suke cewa su musulmai ne amma suke kin ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma da faɗan wannan shikenan sun kafirce wa ranar lahira shi yasa Allah ya ce su mushrikai ne saboda haka kai da kake cewa ba za ka ba da zakka ba wai malamai ne ke tsorata mutane malamai ne ke ma mutane wayo su shiga taitayinka kafin haɗuwanka da Allah subhanahu wata'ala hanya ɗaya ka tuba kafin mutuwanka sai Allah ya yafe maka sannan kuma ka biya bashi Allah ya yafe mana wani ta'in zakka wani ta'al zakka da kuma ba da zakka me yasa suke yin wannan ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar suna tsoron wannan ranar da za ta zo zuciya ta raurawa idanuwa su rena fata don a idanka za ga an kamo wannan babban malamin da kake ganin duk garinku babu kamar shi sai ga Allah ya ce a yuta da shi a kamo wannan babban mai kudin da kake ganin duk garinku babu kamar shi wurin ba da taimako wurin yin kaza wurin yin kaza Allah ya ce a kai shi wuta hankali sai ido ya yi ƙuruƙuru me ya faru Allah Allah ya ce a tambaye su kai ala gafarta malam yaya kai da ilimin da aka baka shi Allah ka san yadda nayi da shi Allah shi in faɗa dai shi to ai Allah kin saba in na zauna in ta ilmantarwa in ta faɗakarwa har zuwa rana ta fadi ce to dan wa kai shi to ai nayi ne dan dai mutane su ce ni babban malami ce to sun ce maka ce eh sun ce to wannan shine sakamakonka a duniya ka riga ka same shi a nan lahira wuta zaka ji saboda kairi ana zo da wannan babban mai kudin da kake gani yayi taimako yayi wannan yayi wannan ce to kai kuma ba ya kai da dukiyar da aka baka ce ai Allah ka sani in na fara sa hannu na dosa bayarwa na dosa bayarwa ba na tsayawa sai ya kare to dan wa kai ai Allah ka sani a dan wakacce Allah na yi ne don mutanen garin su ce ba wanda ya kai ni taimako sai Allah ya ce masa to an ce maka sai ce kwarai an ce sakamakon ka ke yanzu sai wuta saboda haka kai ka ji tsoron Allah tun yanzu ai akwai guda daya shine wanda aka kashe shi wurin ɗaukar kalmar Allah mujahid shi ma za a kai shi wuta sai me ya faru to a tambaye shi yaya kai ya ce ai Allah ka sani da na ta kai tsara na ta haka na ta haka Allah kawai sai wani ya labo ta baya kawai ni ma sai ya sare shi ce to don wa kai wannan sai ai nayi ne don a ce babu gwarzo babu dakare babu jarimi kamana ce to an ce ce yayi an ce to sakamakon ka kenan yanzu ya wuta saboda ka dan uwa na ka sani tsarkake zuciya a wurin ibada ya fi komai mahimmanci shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zaka wa dhalika dinul qayyim ɗan uwana kutuban ta cigaba da cewa Allah madaukakin sarki ya umarci ɗan kasuwa kowane iri da ya zamanto a cikin kasuwancinsa in an kirawo ibada ko an kirawo sallah ya bar wannan ya bar wannan ya bar wannan kasuwancin nasa ya tayi wurin ibada kamar da yayin da ka karanta a cikin alqur'ani suratul juma'a Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wayanda kuka imani duk sa'ilin da aka kirawo sallah na ranar juma'a to wannan an kasace ne da ranar juma'a amma ya game dukkanin salloli fas'au ila zikrillahi wa dharul bay a tayi zuwa wurin wannan sallan a bar wannan kasuwancin zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alheri a gare ku da a ce ka sani Allah madaukakin sarki ya hana mu a cikin addinin musulunci mu bar sallah dan kasuwanci haka kawai domin mene a mahanga ta addinin musulunci babu wanda ya isa ya azurta ka sai Allah subhanahu wataala babu wanda ya isa ya azurta ka sai wa sai Allah subhanahu wataala kai uba da kake ta kokarin ka tara dukiya ka yin aikin addini wai saboda yaran ka kaska su a cikin talauci wallahi wayar rashin wayo da kana da wayo da dabara yi kokari kai abin da zai zamanto maka mashiga na lada ko bayan wucewarka Allah ya ji kan malam mahaifi da rahma ya sa yana kyakkyawan matsayi gobe Allah subhanahu wataala ya kai shi ya kai mu da rai da lafiya zai cika shekara uku da wafati Allah subhanahu wataala ya ji rahma a gare shi yake faɗa min yake cewa a nan garin Kaduna akwai wani babban mai kuɗi da ya rasu ya bar gidaje da aka raba gidajen kowane yaransa kwara ɗaya ya gaji gidaje 63 amma sai da suka koma wasu su a gidan haya duk sun lalata dukiya 63 ba gida ɗaya ba ba gida uku ba 63 sai da wasu su suka ƙare a gidan haya sai da kai uba ka ji ka kiyaye ka sani wayan rashin wayo ne kace ba za ka ma addinin ka hidima ba za ka yi ta tara kuɗi saboda yaranka ka su sha wahala a'a abinda ake nema wurin ka matsayin ka na uba ilmantar da yaranka nuna musu yanda ake nema kar ka nuna ma yaranka yanda ake kashewa ne nuna musu yanda ake nema sa'a addu'a Allah ya shirya maka shikenan sai ka ci gaba da bara tarbiyya ka gama Allah ya fi mana Allah ya fi mana Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan yanfadu ilaiha wa tarakuka qa'ima da yawa daga cikin su idan suka hango kasuwanci sai su ki zuwa sallan sai su baka kai kai annabi na azaye ka gaya musu kul ma indallahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara abinda ke wurin Allah ai yafi wannan wasan domin ita duniya gaba daya a wurin Allah wasa ne kawai ibadan da ke ciki kawai shine abin kirki shi yasa a cikin alqur'ani za ga Allah subhanahu wataala yana cewa wama hadhihi alhayati wama hadhihi alhayati ad-dunya illa lahu wa la'ib ina ce ai wannan rayuwar duniyan banda wasa da shiririta babu abin da ke ciki a wani ayan ya ce wama hadhihi alhayati ad-dunya illa la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama kan gaiz har zuwa ƙarshen aya wallahu khairur raziqin karshen ayan Allah subhanahu wataala ya ce ai in kana neman mafi alherin mai azurtawa wanda zai azurta ka ba tare da ya maka gori ba to sai Allah amma in dai dan adam ne da zai lallabo wata rana ya kawo maka naira hamsin ko naira ɗari ko dubu ɗaya ya ce gashi to wata rana sai ya maka gori ce nan nan nan nan malam sabina na baka naira dubu ko ba da dubu ɗaya na ka jajali ba sai ya ta maka tsiya da gori shi yasa wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutane guda biyu ba za su taba shiga aljanna ba albakilu wal mannanu mai rowa ba zai shiga aljanna mai gori manzon Allah yace shi ma ba zai shiga aljanna gashi yana da shi ya taimake ka yake taimake ka ko ko wannan yana da shi ya taimake ka yazo yana maka gori ba ni na baka jaji ba yanzu kawai ka zo zaka rika mutane shedanci can ka ba mutane ne irin wannan gorin dai to shi ma manzon Allah yake ba zai shiga aljanna domin mene Allah ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma cewa la taqulu sadaqatukum bil manni wal adha shine wannan maganar da ake abinda hudu ba ta farko kenan ta kunta hudu ba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wataala sai kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hudu ba ta cewa bayan haka ya kullu wala musulmi ga wasu daga cikin siffofi na ɗan kasuwa na gari a mahanga ta addinin musulunci na farko asiriku wal amana gaskiya da kuma rikon amana wannan ita ce siffa ta farko a mahanga ta addinin musulunci ga ɗan kasuwa na gari me yasa saboda hadisin abu sa'id wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce at-tajiru siddiqul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wasan Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaga dan kasuwa na gari mai gaskiya a cikin kasuwancinsa mai amana a cikin kasuwancinsa to ranar lahira za a tace shi tare da tawagan annabawa da siddiƙai da shahidai wane ne baya son wannan ai ba wanda baya so ya ganshi a tawagan annabawa ai duk tawagan ta koma kasan wannan to ba ta da daraja ba ta kai wannan ba ta kai wannan na annabawa ba to anan fa annabi Muhammad shi ma yake anan ne babban siddiqi ne yake sayyidina Abubakar anan ne shuhada babban shahidin nan wanda ake kiran shi suna Abdullahi sayyidina Hamza anan shi ma yake sai kai ka ce wai baka san wayannan kana san ka je na kasa kasan saboda baka san ka zama dan kasuwa na gari Allah ya sa dai a gyara malam Muhammad sai a hadisul kursi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yake yi ni ne cikon na ukunsu matuƙar ba su yaudara junansu ba da mai siye da siyarwa Allah ya ce ni ne cikon na ukunsu matuƙar ba wanda ya yaudara wani dama Allah ya gaya maka ma ya kono min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahu to gashi nan kuma yanzu ana maka magana a gurin kasuwancin nan Allah subhanahu wata'ala ya ce ni ne na ukunsu matukar da mai siye da mai siyarwan ba wanda ya yi niyan yaudaran juna fa idza khanahu idan ɗaya daga cikin ya yaudara wani Allah sai ya ce to na bakku ku jira dabaran ku Allah ya yafe mana siffa na biyu akan dan kasuwa na gari shine kada ya yadda ya siyar da abin da yake siyarwa da rantsuwa ta ƙarya wallahi naira 100 na siya ta gani kuma zan dan bari ba alhalin naira 60 ya siya wallahi ai dan ma na san ka ne wallahi ai da ba din na san a wallahi dan alhaji wani ya kawo ka wallahi dan aboki na ne da ya kawo ka ba shi sa zan sayar maka naira 100 alhalin naira 60 ne asari kuma ya saro shi ne kan naira 45 haka yawa daga cikin kasuwa haka za ga suna yi sai kuma ya rantse maka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana siffan dan kasuwa na gari baya yin rantsuwa akan kasuwancinsa a naira kaza ne a kaza albarka to rage mun nawa ka rage kaza ne ko da ka siya naira 60 ka siya naira 100 in mai siya ya yadda shikenan wannan tsakaninka ne da Allah ko amma ka sani kuma gallazawa al'umma musulunci ya hana shi musulunci ba ya hana ka biri ba bane za ka biri ba amma daidai daidai gwargwado menene fa'idan abin da ka siye shi naira 60 kace sai ka ci riban naira 40 menene fa'idan shi kenan kusan naira 20 za a ƙara fa kawai ka ƙara so wani irin shi ina akwai buƙatuwar mu ji tausayin junanmu mu ma sai Allah ya ji tausayin mu irin wannan matsalolin shi yasa har yanzu muke fama da wahalhalu a ƙasa in mu in mu ba mu gyara ba ballantana kuma na sama su gyara dole sai mu mun gyara su na saman su ba su gyara sannan mu haɗa da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yaye mana wannan kunci da ake ci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya dalili saboda hadisin da Abu Zar al-Ghifari ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane guda uku Allah subhanahu wata'ala ranar lahira ba zai musu magana ba ba kuma zai kalle su ba sannan azaba mai radadi ba za a tsarkake su ba azaba mai radadi ce kuma ta tabbata a gare su Abu Dar Ghifari yake cewa ka wayannan mutanen kam sun yi asara na daya almusbilu izarahu shine mutumin da yake jan tufafinsa a ƙasa dan yana nuna wa mutane isa dan ya nuna cewa shi ya isa mutum ne riga yadi hudu zai ishe shi sai ya dinka yadi biyar yana jan ƙasa yana share titi ya manta cewa an samar da masu shara gani da wanda yake sayar da kayansa ta hanyar rantsuwan ƙarya shi ma Allah ya ce ba zan kalle shi ba ba ma zan masa magana ba na ƙarshe wal mannanu ata'ahu da mutumin da yake bayar da abu kuma ya je gori ya maka kyauta sai ya maka gori ko ya taimake ka ya maka gori manzon Allah ya ce Allah ya ce ba ni ba ba ma zan kalle su Allah ya kare siffa na uku na dan kasuwa na gari shine nisantan dukkanin wani algushi ka san dan kasuwa Allah ne ya fi mana gwanaye ne wurin nau'ukan cuta idan masu sai da abin da ake aunawa ne sai su dan lotso abin awa kai abin fa ya kai ga har masu sai da gyaɗa yanzu sai a ɗan lotso shi haka sai a cuce ka yan abin da yake kaman gari ne haka sai a ɗan barbaɗa masa ruwa ya yafa masa ruwa ya ɗan yi kwaɗo haka sai saman sai a zuba busasshe wannan abin batun zamanin manzan Allah akwai shi kakai tunanin wai kai ne aka gaya min yasa nake yin wannan a'a tun zamanin manzan Allah ne zaka yi su haka in a masu awo da sikeli ne sai su murda sai abin sai ya haka Allah ya fi mana me ya faru manzon Allah ya faɗa wannan Abu Hurairah yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya wuce wani mutum ya kasa kayan abinci wannan abin da mutumin ya kasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya burge shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taba ya sa hannunsa a ciki sallallahu alaihi wasallam yana sawa sai ya ji can kasan ashe akwai lema lema manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa minna managashsha duk wanda ya yaudare mu ya haɗince mu to ba shi ba ranar lahira za a yi can da shi hagu ina kenan wuta Allah ya fi mana duk wanda ka ji an ce maza Allah ya ce ba shi ba mu to shi kenan wuta kenan yau ɗan kasuwanmu nawa ne suke yin albushi a kasuwancinsu mutane nawa ne yanzu abin fa ya lalace har zuwa ga sai da waya sai a canza ke dan dauko wani dan ne kirkiri kirkiri sai a sa maka sai a sayar maka a matsayin sabo Allah mun tuba Allah ka yafe mana yana daga cikin siffar dan kasuwa na gari shine nisantan al-ihtikam menene ihtikam shine ka suwo kaya sai ka boye ka ƙara ka boye kamar yadda 'yan kasuwa suke sai ga san kama manya-manyan shaguna a cikin kasuwa sai a mai da shi store wannan abin yanzu ana sai da shi naira goma to ba za su ciro shi ba sai ya ninka ya kai ashirin ya ƙara ninkawa ya kai talatin to lokacin za su ciro wannan abin sannan sai su fara siyar domin a gallazawa al'umma na gari Allah mun tuba Allah ka yafe mana wani ɗan kasuwa yake gaya yake cewa ai ana gabata yanda ake yi ma shine idan muna son kaya ya tashi ka ji fa nau'insu Allah ya ce mana ba ran faɗa sunan shi ba in suna son kaya ya tashi to sai a je kasuwa sai a siya wa'annan kayayyakin sai a yi magana da wasu manya-manyan 'yan kasuwa masu irin wannan kasuwancin kawo naira miliyan goma kawo goma kawo goma sai a je a siya wa'annan kayayyakin sai kayan ya zamanto ya yi scam sai kayan ya zamanto babu shi daga nan mutane za su fara nema daga nan sai su ƙara kuɗin haka za a yi ta cutar da al'umma a ta cutar da al'umma saboda haka kai da kake sauraron mu kaka yadda irin wannan da kai kaka yadda zalunci ne cutan al'umma ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya jibinci wani lamari na al'umma ta ya gallaza wa al'umman tawa shi ma Allah ya gallaza mai Allah ka yafe mana yanzu gashi na har masara ta fara tashi masara ta fara tashi Allah mun tuba Allah ka yafe mana gero ko ya riga ya ƙara ku saboda mene wai ga azumi na zuwa suga kuma kar ma ka taya saboda mene wai ga azumi na zuwa mutane za su buƙaci gero za su buƙaci suga saboda haka wai an fara ƙara musu dan uwana lokacin da za a yi ibada da ya kamata kai a matsayinka ka tausaya kasar Morocco wancan shekaran ta gabata a Morocco muka yi muka yi azumi rage kaya ake yi amma banda Najeriya mu karawa muke yi ku yan kasuwa da kuke sauraron mu ku yi wa Allah ku ci tausayin al'umma wanda Allah subhanahu wataala ya sanya su a hannunku muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa a gyara na biyar daga cikin siffofin ɗan kasuwa na gari shine nisantan tauyen mudu wanda wannan tun kana yaranka babanka ya saka a makaranta ka karanta ka haddace Allah ya ce wailul lil mutaffifina kalmar azaba ta tabbata ga wayannan mutanen da suke tauye mudu su ne wayanda idan sun je za su suyo sai su sa a cika musu da babban mudu in su za su siyar maka sai sa maka karamin mudu Allah ya fi mana siffa na gaba shine mutum karye yadda a cikin kasuwancinsa ya yi ta'ammuli da riba domin riba rusa jali take riba da kake gani rusa jali take kwashe albarkan kasuwanci take yi Allah ya riga ya gaya maka cikin suratul baqara yake cewa annabina ya kulluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbaru ash-shaytanu min al-mas in baka san wannan ayan ba da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah ya tsinewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mutumin da ke cin riba da kuma wanda ake ba riban da wanda yake rubuta riban da ma wanda ya tsaya yayi sheda akan riban manzan Allah yake dukkanin su duk daidai suke nan ba na gaba daga cikin abin da ake bukata akan dan kasuwa na gari shine tausayawa da sassautawa al'umma saboda menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza wa idza qada Allah ya ji kan kaman kace Allah ya gafarta wa mutumin da yake da saukin kai saukin mu'amala idan zai siyar ko idan zai siya haka nan kuma idan yana bin ka bashi ba zai zo ya tsaya maka a kofa ce yau ko dai ka bani ko kuma in kulle shagon naka Allah mun tuba Allah ka yafe mana dan wa abinda hudu ba mu kiyo ta kunsa kenan abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا القائل في كتابه العزيز وأحل الله البيع وحرم الربا والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين القائل اللهم بارك لأمتي في بطونها ما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز في السر والعلانية القائل في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إخوة الإيمان اعلموا أن الله تعالى وصف لنا صفة التاجر المثالي في القرآن العظيم فقال تعالى في بيوت عدل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وأمر التاجر بترك تجارته إذا عذر للصلاة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ونهى عن ترك الصلاة لشغل التجارة إذ هو الذي يرزق من يشاء فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو نهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة wallahu khairur raziqin بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فهاك بعض صفات التاجر المثالي على نطاق التالية الصدق والأمانة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى على ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا قاله خرجت من بينهما رواه أبو داود عدم إنفاق السلعة بالحلف الكاذبة لحديث أبي ذر الجفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر قال أبو ذر خابوا وخسروا قال المسبل إزاره والمنفق, والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة والمناع والمنان عطاءه البعد عن الغش لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فعاتبه صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه فإذا هو طعام مبلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا البعد عن الاحتكار بحديث عبد الله بن نزرة القرشي قال سمعت رسول الله صلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا قاطع البعد عن التطفف بقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين عدم التعامل بالربا لقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء السماحة في البيع والشراء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدى اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا واحسن اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل بلدنا كدونا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلد زنفرة آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغد حوائجنا فإنك بها عليم يا رب العالمين عباد الله إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم